wani kuma ya ji an masa ilhamata kawai sai ya kama yi shi ne aka sa cikin wazifa kamar da ake karantawa kafa goma sha biyu waɗansu kasashe kuma mun je sun yi wazifa amma suna karanta sha ɗaya kamar burkina faso da mali kafa sha ɗaya suke yi mun tambayi malamai ya aka yi wasu ke karanta sha ɗaya kuma an gaya musu ka ce ya shi tijjani sha ɗaya ta ce daga baya ne aka ƙara ɗaya to muka tambaye malaman tarihi suka ce eh shi tijjani da sha ɗaya ke yi kafin ya bar duniya kuma ta koma sha biyu saboda haka yadda muke sha biyun nan haka shi tijjani ne su kuma wanda aka ce idan an nunar musu hakan ba su yarda ba su yaki halin su tunda ya yi sha ɗaya to sai su ci gaba da sha ɗaya kuma ita jihara tana da wani abu ba a karanta ta sai da alwala ko da taimama ba a yin ta sai da alwala da tsarki ake yin ta kuma duk jauhara da an zo kafa bakwai manzala yana halartar wannan kuma za ka karanta kafa miliyan annabi yana wajen ba zai tafi ba har sai an gama bisa aka zo karanta jauhara za ku ga an yi zaman tahiya ake yi in ka gani sai ka da canje kafa taka ko mace yana da lalura kama wajen wazifa sai koma baya kama mai ciwon kafa ko mai nauyin jiki kamar yadda ake yi zamanin shi wata jani a kowanne irin wannan zaman shi wata jani rabiyar lata ana nuna ya ce gyara zaman ka ya zaman sallah ta iya ya ce shehu ina ciwon kafa ina da lalura sai ya ce to koma bayan da'ira ba nan gaba ba domin idan ne maka afuwa to halara Allah ba za ta yi ma afuwa ba ta ce da cikin jawara take kuma shi sa jawara ita ta babbanta da abubuwan da za ka gaya mutane na wa'azi na kashedi ba su ji ba to ita jauhara ita take musu kashedi akwai wanda aka gaya musu mu muka yi muka gaya musu ga yadda jauhara take ba a karanta ta a mota ba a karanta ta a jirgi ba a karanta ta a mashin ba a karanta ta a keke ba ka ce bari ka shiga mota a karanta jauhara da tafa'i ba sauka lafiya ba kana karanta to ba za kuma ba sauka lafiya ba ka ce ta kuma yadda take ita a zaune ake yin ta a gida an tsar ake karanta shi yasa wanda bai iya ba ma an zo wazifa sai aka ce to yayi salatul fati 20 a madadin ta kamar yadda wadansu sun yadda a yi wazifa a cikin mota amma aka zo jawhara to sai yayi salatul fati 20 a madadin ta amma waɗannan ba su da yawa gaskiya wanda suka faɗa haka amma mafi yawancin shi wannan dariƙa ba su yadda a yi wazifa ba a mota amma ana iya yin zikirin juma a mota ana iya yin lazimi a mota amma ita wazifa ita magana wata ta magarbi a zaune ake saboda jawhara da kuma girman abu waɗanda aka faɗawa irin wato wata su wannan su sai suka ga kamar ko hira ne ko labarai ne to sai gashi sun zo sun karanta a jirgin kafa ko ranar na faɗa wani gari ne wani dattijo ya ce ai da su a cikin tarawa tarawa ya balle ya ce wani gari ne na je ne ko kaduna ne wani dattijo ya ce muna cikin tarawa ya ce har da shi ya rinka kasan tanwa da sai da suka rinka kiran shehu tijjani sannan shehu tijjani ya sai musu da abu amma shehu tijjani haka yake ko da baka gan shi ba zai zo ko da idan ka bai zo da ba to zai zo sannan ya sai musu da abu aka gaya musu cewar ba waje ne wanda ake wannan ba to jawara ne tana da darajoji da martabobi shi yasa muna gaya wa dukkan wanda suka zo wannan taro idan suna da dama a garuruwansu to duk ƙarshen wata sai su rinka yi sai a haɗu bayan sallar isha a yi da'ira sai a yi kamar yadda ake wasifa sittin da shida ita wannan shi ne dafa'i daga dukkan bala'ai da musibu idan kuma jalabi ne ake nema na samun wani alhairi nan da nan to kuma sai a karanta hamsin a sai a karanta sittin da biyar kenan sittin da biyar shine jalabi na alhairai sittin da shida kuma shine dafaki na masibu abin da ya samu muke ta yin dafayin saboda yanci yake karanci yana da karanci idan kana ta yin jalabi kana ta yin jalabi amma ba ka da dafayi to ba zai yi ba da abin ya taho sai ba daɗin ya rushe abin da abin da haka ya taho da samun alhairin da arzikin masifa sai ta je ta raga gama shi to shi ko dafa'i idan ya dafa'i dafa'i dafa'i in ya dafa to sai kuma ya zama jalabi da shi juyewa yake sai sa wanda jalabin sa yafi yawa akan dafa'i ba ya kai labari ba zai kai labari ba amma in zama yana da kakkarfan dafa'i to shi kenan da arzikin kuma zai ta zuwa da shi sa muke ta yin dafa'i kawai zan mun san zai zama ko wata daga kuma yana juya yana zama wannan kenan sannan kamar mu da muke area nan wannan Allah da ko Allah ya karɓi mu muna gaya wanda suke tasowa kan su daina domin mun ga alhairin abin akwai rigingimu da aka yi kai na 'yan daba kala kala ɗayan iska iri iri wanda ake ce a wannan area yanzu dan su ma sun fiye da harkar sun zama mutanen arziki kuma sun juye dama ka Allah ya ce sun zama mutanen arziki tun da muka fara da muka ce wallahi wannan abin da ake yi ba za a shekara ba sai mun ga bayan abu to gashi nan ko da kai kana ganin mitin ne da aka yi da wani abu wannan kai ganin ka ne ne abu da haka ne ka ba ko da zai ga kama ne shi a gwanza ne haka amma mun mun san wannan jawhar da aka rinka yi a gurare muka tarabawa da masallatai ana kai to domin dabani ne ga dukkan musulmi kuma akan samu arzuka da alkhairai wannan kuma da ci gaba na eriyoyi hatta wanda ake zuwa da shi gun jawhara a bubbuɗe irin wannan wani ya zo wuce sai kyakya da dariya to to ai shi bai sani ba shi dariya zai yi haka ne ai eh kaga yau zai sai dariya sai dariya to ai yayi kyau dariya da yayi kyau kenan shi haka ya fahimta da muku da muka fa abin ko tagogi ka duba na gasu nan na tagogi gasu nan duk zaka ga kofuna ne gasu nan ka kalla gasu nan tagogi na waɗannan gidajen to zo sun san alhairin abu ko baka kawo kofin kamar nan a can gida ka buɗe kai dai ka imani rahamar Allah tana sauka inda zikirin salihina ta tanazzalu rahama inda ake ambatan mutanen kirki rahama tana sauka to shi kuma nan annabi Muhammad ake ambata ya ce kenan kuma salati ne guda ɗaya jauhara amma kuma hudu ne to ilwan kenan hudu ne ko salati hudu ne a ciki kaga hudu hudu kenan to hada Allah kaga hudu ko hudu kenan jauhara ce kamar la ilaha illallah to da haka wannan alheri ne muna sanar da mata da suke gidaje duk wanda kuka ji za a yi wannan ku turo da kofunan ku da ruwa eh rahama tana sauka in kuma ku turo ba can gida da ke kike bude kuma ki yi alwala ki kalli gabas ke ma ki idan kina cikin tsarki wata kuma ba ta cikin tsarki ta ba sai ta yi ba kawai sai ta saurari abin da ake yi to da haka ya zo kuma shi ana ana ko budewa kai ko biya wata ka zo da shi ko baka bude ba rahama ta huda shi eh kai kana ganin kamar rufe ke ta na ta ciki ne ai na haka ne ko na haka ne ta na ta ciki ne ko sai idan ka zo ka ajiye ajiye da wani wannan ruwan ka ga rufe ki yanzu idan ka zo ka sa shi akan tabannuwa eh masa fannuwa sunan masa fannuwa yanzu idan ka dora shi a kai ko ka wanke ne da biya wata ka wanke to ruwan cikin sai ka jana wani tafannuwa to ya ka yi rasa ya jawhara to shi ke nan kawai eh ka ga sabon ya shiga to so da haka wannan alhairai ne wanda kuma na jikin mu dan sabon take to ma goma so da wannan abu ne mai kyau duk wanda suka ji za a yi insha Allah gobe za mu yi jibi ma za mu yi Allah ya da albarka shi wajen jari dan mai takwas kamar da muka alkawari za a yi tawara ita ba ta huce minti arba'in an gama ta yawwa takwas ko takwas dan wani abu kuma ga yan uwa da suka zo ga mutanen garin zamba liman da sauran yan uwa kuma ku dauki wannan so daya a wata so daya su ba karshen wata ko ta farkon wata sai ku rinke sittin da shida kuna fara yi abin da kuke nema duk Allah zai yi da arzuka da alhairai kuma Allah zai shirya da ya gaba daya da kuma sauran yan garuruwa ga shi duk da suka zo maulidi tun daga kan wancan abin da ya yi wannan kam babu dan kano duka ba dan kano saboda shehu tijjani na so mana tare da su ka gani wancan yana naija wannan yana kaduna eh ka gani wannan ma yana kaduna wannan kuma yana shi wannan dan kano ne amma kuma ba a cikin birni ba eh ka gani shi kuma yana wajen kano ne ina ne kiro local gamma ka gani gashi ya zo dan limamin kiro ne to so ne wanda za a yi dan limamin kiro ne gashi shi ma zo mana ka gani ko sannan ga mutanen kaduna wajen sami naka shi ma gashi kuma ya zo mana sannan ga kaduna danja shi ma gashi ya zo ga kumurya so shi ma gashi ya zo ga bakori shi ma gashi ya zo ni dai ga sunan duk muna tare da su baki daya ga nan rijau san da muna tare da su ga na kebbi na sarawa state duka shi sun zo saboda shi wata jaji ba wanda aka ba kati ko ba wanda aka buga aka sana a rediyo to sai kuma ranar hasama ba to ga kuma ku mutanen garin ba ba muna tare da ku Allah ya saka da alheri kuma kamar da maulan ya faɗa shi wata ne kafan ga yace kun ga idan aka ce wancan da suka tare suke sai aka ce maulin shi wata jaji sai to ya ishe mu yace kowa ya tafi gida kawai ce zai yi maulidin a nan Muhammad aka taru sai aka fito da abinci da nama da lefuka aka sha sai shi wace fata ya sana tun fata sai ce shau yaushe za a yi motsin ya ce an yi ita wannan shi ne eh a ita wannan shi ne motsin ka gani sai an yi maulidi kenan ba a man taro mun ce maulidi ba ko ba a ce komai ba to taro da aka yi maulidi ne sannan kuma aka zo aka ci abinci aka sha lefuka wanda aka ga an yi maulidi to ko yanzu muka tashi mun yi maulidi to alhamdulillah kamar yadda muka sani wannan maulidi da muke yi a nan muna karanta maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zawiya mai albarka wannan zawiya ce mai tarihi zawiya ce mai tarihi nan ce ma tijani zangon bari bari ya zo shi a jigo fanka ya zo shi mai hula ya zo nan suka sun zo shi wata duka wanda ya kafa wannan zawiya mai albarka kai malam mijin yau ma ya zo mutum gidan aika shekara sun saba'in da mutuwa to ya zo nan shi ne wanda aka je za a binne ɗansa malam kabiru ya rasu ana haka aka ce a sa shi kusa da mahaifinsa don ya nemi albarka ana haka sai gabarin malamin da yau ya burma yana burmawa ana kokarin gyarawa sai ga likamari sabo kamar yau aka sa aka ce Allah kuma bayan Allah ana gyaggyara sai ga kafa ta bayyana da yatsu dara a kafar malamin da yau shekara 60 da mutuwarsa lokacin sannan shi kuma wala karirin ya bi shi yanzu ya ma kusa bai kenan da rasuwa shi malamin da yau to ya shigo na kuwa mai albarka to da haka kuma shehu na ziyo in ya zauna a nan yadda na zauna dan shehu ibrahim wanda yau mutanen don yi da sauran masoya addu'a gaba daya ba mu taba yin wannan addu'a ba da ya addu'a ya ce gaba ɗaya duka Allah ya biya muku bukatun ku kaf sai ya ce saboda mu haka ne yayi a gani shi ba na bukayen ya tashi addu'a ba shi ba ruwan sama يرجع اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وذكيرنا وذكرنا وانصانا ايه أمامي وغائبنا وتائنا وعازنا قاشنا ذاك يا فلا يفي درايين mu da matsatsun mu da mazazan mu da matan mu da manyan mu da yaran mu da bayin mu da ƴaƴan mu yace Allah da masu biyayya gare mu yace da masu saba mana masu kansu ma kike kusa ma ne daga gabar sabu su baki da haka yake lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Isra'ila miraji a wajen tafiya da dawa irin abubuwan da suka faru a hanya ai kaga akwai ruwa da ya gani a kwariya sai manzo Allah ya sha sai ya rage to da aka dawo irin waɗannan abubuwan Jibril yana ba shi labari yace ya Rasulullah ruwan nan da ka gani a wata kwariya ka sha rabi ka rage da ka shanye du da dukkan al'ummar ka tab sai sun shiga aljanna duk al'ummar ka har sa Abu Jahil duk irin iskancin da suka yan aljanna ne inda ka shanye du sai manzo Allah ya ce Jibril ya kawo ko ya shige gaba daya duk shiga aljanna ko makiyan annabi ne ba saboda shi bai kansu ba na shi muna kan hankin ayyuka na alkhairai to shi sa yan uwa sai wasu jana radiyallahu ta'ala nu waliyi ne cikakke kamili Allah bai taba waliyi da ba babu wallahu shawul kadir jilani ne daga cikin manyan waliyai na Allah yace ka tafi hasi ana da gabatin kulli wali yace wannan gabar tawa tana kan wuyan dukkan wali da shehu tijjani ya zo sai sai kadamaya kafafuwa na guda biyu suna kan wuyan dukkan wali tun daga zamanin annabi adam har tashin alkiya an kusa taho sai mahmud al-gani ko san shi kamar sai na musamman da yake a gaban manzo Allah ya san ba an mutu yana jin nauyi ba sai ya tambaya annabi wani abu ba na kudi ko taimako sai a ga ya usama shi da yau sai yaro suna wanda bai yana cikin wani yanayi eh wani yana cikin yanayi ko zai fata a kan shirguna annabi nan gaban goshi kenan to haka shi muhammadu rigali ya ce to muhammadu rigali ya ce da shehu ya ce shehu ka ce kai ne shugaban wani tun daga zamanin annabi adamu har tashin alkiyama ta mata dan uwan kasira rigali ya faɗa haka ya ce a'a ba haka ya ce ba ka duba rubutun ai ta rabiya ana gane ta yi aliyu kawai idan ya canja shi kenan ya canja haka ne ko a menene a azumi da ya faɗa eh kamar shahida miko kaga zai ce wanda to shahida nan shi ne habara shahida habara wanda yana raye aka ce an ga wata shahada wanda ya ga wata maka ba zai azumi ba gani eh ka duba ka gani inda sai sha alƙalin jilani cewa shi ne ya shugaban waliye na zamanin sa yake ne bi ni kuwa tun daga zamanin annabi adamu ne har ki zuwa tashin alkiyama ni ne shugaban waliye baki daya yace kana nufin Allah ba zai wani wali ka maka ba yace yana da iko da zai yi amma Allah ba zai yi ba kamar yadda Allah yana da ikon da zai yi annabi wanda ya fata Muhammadu amma bai yi ba ko bai fara zai ba ko ba zai yi ba an gama ina so su ya ce Allah bai wali iri na ba ko ba zai kamata ba domin abin da za ka gane wannan bai ka wali suna da karamomi karamomi wai ku na ku wali shehu tijani bai karama sani akwai masu tashi a sama akwai masu tafi a kan ruwa akwai masu karbo goro suna gida akwai masu karbo ciyawa tafiya ta shekara guda da sun haka kawai sai su ko ciyawa kamar da shan kuma dan rodiyo yi kaga ai ciyawa ce kawai tsoko ta yana tsoko ciyawa ya ce musu ya fata ni tsoko da ya zo da ita da akwai masu karamomi wani iri to ku yan tijjaniya menene ku na ku karamar ta babban wani ku shehu tijjani me karamar sa sai a ce shehu ibrahim karamar shehu tijjani shehu ibrahim in kana da irin sa kai ma kawo ba shi ba wata ga manyan waliyai da malamai mutanen su suna faɗar matsayinsu amma shi malamin ya koma ke da sai ce Allah akbar su da yake muridai na ne ko ɗalibai na ne kaji suna ta faɗar matsayina ba son manya ba shi ya san bai kai matsayin ba ya san soyayya ce ta fara masoya suka faɗa shi ya san bai kai ba amma shi Ibrahim da aka faɗi cewa babu kamar su a wannan hidima ga annabi ba ha ba ha ba ha ba ba da soyayya da fana'i da karewa da daukaka gun ma'aiki babu kamar shehu ibrahim shi wani ya baci daya to da aka fada shi bara haka kaga wani nan su ko su ga abin da suke ce a soyayya ne shi shi bara sai ya ce ma da bai to masili ya ce wanda ni ya ce ina da wannan matsayin ya faɗi gaskiya ma da rai to masili ya ce ni ma har yau ban ga iri na ba a duniya ni ma ban ga iri na ba wallahi ban san shi ba ban san shi ba hadis ne ba kalban كتكاثر جوده جميع أقول في زماني وحياتي yake na samu matsayi da mukamin da na haushi na ga wannan matsayi dukkan wanda ya zamani na ba su hau ba wa baya fi da wanda za su zo nan gaba bayan na bar duniya ko da na tafi wani mara kunya zai zai magana yace to kusan kan yake wa sirri sarafi sadiqai sirri na ya makare ya tokare tun daga sidratul muntaha can karkashi ranar kajen su da rasul mutta a to nan ne karshe daga nan kuma za ta kullo na sama la ilaha illallah to tun daga su rasul mutta a har zuwa karkashin ta hatar sara ta hatar sara nan ne ta kafa ta hudu daga nan kai ta tafiya ta kafa sai ka ganta ta kullo ta su da rasul mutta a ko da su ta mala'ika jibril shi ba ya ce to gaba ɗaya sirri na ya makare kamar tambaye shehu to idan ka hana su gaban duniya ya kare sai sai kai hatta ya hada tsiriru har rawuka su zo ba kokarai kowa ya mutu baki daya sirri na yana dan yana nasu saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace su ka su waliya yace wani lokacin suka jinkinta su di mutu a mashahadi na fatin hasa abin da ake nufi mashahadi yanzu kowa yana ganin dakin sa nan kai amma kuma ga kana amma kana ganin dakin ka to mashahadi to waliyai su ne wa Allah wannan ganin a cikin mashahadi to suka dingoce su ma to shi ne yake ta fa in ta hishar a kadaru idan kudubai suka dingoce bi mashahadi ainihin zati a mashahadi na zatin Allah ce ce idan suka dingoce suka rasa ina abin yake ra'auniya sai su gata a wajen wakka a tun gida yace duk sai su taho waje na su ta hau zuwa gare ni a kala su ne kuma sai in barkake su ra'aytu rasulullahi na ga manzon Allah ta haraka fili wai da masa ka bayyane bi bari fa lokacin da muka je fa alfa yace ra'aytu rasulullahi na ga manzon Allah na fadi annabi sabiran da hukumar kainati annabi Muhammad ya ce ya mun yau ne ne ambasada in ka halitta baki da saboda haka wannan mai wannan ba zai ba ce Ibrahim muridi ne na shehu tijani ba ce za mu ga shehu tijani a fiye ta Allah wanda bil makatub kujera ce wacce babu kamar da idan ka ce kujera to gudumai suna da yawa idan shi ko gudumi shi ne shugaban waliyan zamaninsa to ka ce gudumi gudumai suna to kawsanai da yawa wajibai da yawa bauta da yawa mafasil kuduzi kumalu mutane ne iri iri amma idan aka ce kudu kudu makatu to shi kuma shi kadai ne kujera ce kawai daya babu wata gabata sai an nan da kawai daga wannan matsayin da shi wuce janto sai an nabawa shi ne sai ke ce la yi tere kan na ulahu ba da sahabatin sani da shi wuce kai rasu ya ce la yi tere kan na ulahu ba da sahabatin sani inni min alhubbi ali wa bi tashawwi bani ya ce na rantsi ma da girman Allah bayan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi to wasallam babu kamar shi mutum jani ke su ko sun samu matsayi saboda sun zauna da rasulullahi sallallahu to da sun zauna da manzo Allah sun yi jihadi sun yi yaki sun yi abubuwa to shi fa amma in ba haka ba to shehu tijani ya raba kowa a cikin wilaya Allah ya kara mana farwa alaihi to shi fa muke gode Allah a cikin waɗannan taruka na maulidai muna yin maulidi a nan na shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nu kwana bakwai na shehu Tijjani muna yin kwana uku na kuma can waje muna yin na manzo Allah kwana daya wani zai rika mamaki ya haɗe na annabi kuke kwana daya saboda shi ba za mu iya sati ba saboda rana ɗaya ce guda ɗaya amma ta huce gaba ɗaya tsaron shekara saboda ƙarfin ranar to shi yasa wannan shi ne abin da yake akwai shi gumbozin shi bara wani ta zai ya kuke kwana bakwai na shi wasu ya kuke kwana uku da zaune shi kuma na shi bara maulidai ne uku a ɗaya a na shi bara kake maulidin annabi ciki a nan sakon shi wasu ya kuma yake shigowa la ilaha to yi illallah sa sai yake kwana bakwai gaba ɗaya ke duk abubuwan da muka yi a cikin abubuwan tijjaniya da dakika da bayana abu ne wanda dama a bayyane wanda yake haɗewa saboda haka muna godiya ga wannan rana da Allah subhanahu wataala ya kawo dan gabatar da motsin shi tijjani rabbi Allah ta'ala da farko da ya fara motsin shi tijjani a cikin Najeriya gaba daya shine Maulana Shehu Sani Kamanga Allah ya kara masa rahama ya fara motsin shi tijjani cikin Najeriya gaba daya shekara 60 kenan bana shi ne shekara sittin ya yi talatin halifa kuma ga shi ya yi talatin Allah ya kara lafiya shi wata wani kama ga kuma Allah ya ce da dama karama albarka na mutum sallama ya yi bayanai shi wata wani kama da sosai a cikin tarihi shi wata ya cikin gayatul amani wanda insha Allah ta'ala za mu dan tabo na mu koma yawa saboda dare gobe mu dora ji mu ko mu dora abin da yake akwai kuma in ba in muna rai sai mu dora saboda littafin yana da yawa na tarihi rayuwar shi wata tsari ba taba littafi na tarihi rayuwar shi wata tsari wanda ya hada komai guda ɗaya littafi da ya tamu har da al'umma ba kamar gaya tiramani sai ba ya kalli littafin ya ce yana kayatar da ni wanda littafin shi wata ya kawatar da ni na ji daɗi da na gaishe na nutsu saboda abubuwan da suke ciki littafi ne wajen guda saba'in na tarihi shi wata tsari aka zozoto abubuwa sai aka hada guda ɗaya shi sa Shautu Jani an haife shi sha uku ga watan sama, waɗansu suka ce sha hudu ga wata, waɗansu suka ce sha biyar ga wata babu wani tsiyayyar rana. Amma shi Muhammadu Tsohon Misiri, da zai shi Hafizul Misiri, ya faɗa shi wa tsawon kafan da ya ce wannan rana ta fi tabbas sha uku. To a shi wa tsawon kafan ya ce to tun da kwana uku ne sai mu haɗa uku kawai. Waɗansu sun ce an haifi Shautu Jani sha uku, wasu sun ce sha hudu, wasu sun ce sha biyar to mu haɗe kawai. sai mu yi duka uku gaba ɗaya ko wata ruwa ce mun dauka ke to shi sa wani suka ce aka yi wata musalla sallama sha ɗaya ga watan rabin awal wasu ka ce bayan asuba wasu ka ce farkon dare wasu ka ce tsakiyar dare wanda ya fara yin maulidi a duniya a wannan tsarin da ana yin maulidi amma ba irin wannan ba da baya da ana karatun alkur'ani a wasu garuruwa sama da shekara ɗari in maulidi ya zo za a tare da karatun alkur'ani mai girma waɗansu kuma za su hau jakuna su sa fila a fuskar su su farin ciki su kenan da zuwan manzo Allah su yi kamar abin tashe da ake yi waɗansu su hau kan dala kamar mu na Kano sannan a Badabo aka fara yin maulidin annabi su kuma a lokacin ishiriniya suke karantawa eh har yanzu da wanda ya zo ishiriniya na kuma ba ta kula ba a lokacin ba ma ka gane me ake faɗi a lokacin sai an zo kuma Allah ka dace to shi ne kake tashi وعقوبا على الأقدار بحيث سيدي يعظمهم أملاك والجن والإنس ملوكة لنسوة نكرة لا إلا غيراتي ونسوك أشنا تبين خير babin ya buɗe kuma to shi ne mola mushi ibrahim ce to tun da ruwaya uku ce akwai wanda suka ce ana mushi wata jani farkon dare akwai wanda suka ce tsakiyar dare akwai wanda suka ce bayan masu bayi to mahadi to shi ne shi ibrahim ke zama maulidi a farkon dare a kai tsakiyar dare kuma garin ya waye to wannan kenan to shi ba shi wata na kama ka yi ce to a yi maulidin kwana uku ake gabatarwa to yi ba ta suke yi da sabon ko muke gabatarwa da daddare saboda haka Allah ya saka musu da dukkanin alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani shiwu tijjani radiyallahu ta'ala anhu sami bayani insha Allah a irin guraren da ya yi gwagwarmaya can ba zama yi ba akwai wanda yadda za ka ga shi a zaune ta zai farabar wilaya da Allah ya bashi bai yawo ba to amma shi shehu tijjani ya yi yawo ne gwagwarmaya a cikin duniya ya ce gurare kuma yawon da na gwagwarmayar da karama babu jirgin sama a lokacin shauki daji ran da aka yi fushi bayan jirgin sama ya fara tashi a duniya amma zamanin shauki daji babu jirgin sama sai dai jirgin ruwa to ba wa cikin jirgin ruwan ya ta tafiya wani ko kuma ya sauka a kasa har sai da ya je aikin haji har sai da ya aikin haji kisa za ka ga gaba ɗaya mu halarorin namu gaba ɗaya duk alhazai ne haka ne ko alhaji annabi muhammad eh alhaji shehu tijjani alhaji shehu ibrahim alhaji salik adinka dai ga suna eh to amma mun gode allah eh to اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ربنا صل على سيدنا محمد الفاتح المستقيم وعلى yaushe usmani kafan ga yake ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi da ala zikir salihin sababan lil nuzuli rahmati wannan da ya sanya rahama ta ce sauka ta dalilin ambaton waliyan Allah kamar da muka faɗa da su to rahama ta ce saukowa daga ambaton mutanen kirki wa bi fitaha kuma ya zama mabudi ne bi amwabil ulumi na mabudi wato na kofofin ilimai والخيورات da farrori na samun alhairi wata ala sana'a alaihim kuma ya sanya yabo ga su waliya ya zama taliban wato jalabi ne li jami'il khairati ga baki da alhairori da abin da kake nema na alhairi sai kuma ni ka banka subhanallahi mala kowa ya tsaya matsayin sa kawai abin da kai baka gane ba ko baka iya ba sai hakuri ka ji abin da yake dalilin ambatansu alhairai yake sakowa kuma ake samun jarabi daga ambatan waliyan faɗan sunayensu ba bai za kawai ɗaya abin da ma fi abu kamara yanzu gajen lakwarja zawuyoyinsu idan aka faɗa eh min wallahu uku salatul bati kaza aka ba sai a ce ya inya goma sha ɗaya eh wasu kuma zai ce ya shehu ibrahim goma sha ɗaya a ja haka suke yi ba za ka yi ba ka kyale kawai kowa da yadda ya fahimta yawwa ya ma alaban da aka fahimta ya ya shehu ibrahim goma sha daya kowa ya ja ba su ke nan ba ko ba laifi ba ne da su kira sani yana ta sanar zano ba ba daga an fatan su ne rama mafi sauka ba na gaya muku a cikin kan lallan nan ba aka ambata halilu aka yi ruwa to ita wanda take nufi halilu annabi ibrahim idan aka je ana ta roƙon Allah ruwa shi ruwa a samu ruwa ba sarki ya je da liman aka sa kayan da ake sawa na tsoron Allah ko kata-kata a yayyafi aka je filin gidi aka yi taurukan Allah ruwan shiru aka da shiru yara ne suke ɗiban gwangwana ya kan su nemi gwangwana ya ta kaɗawa suna waka ko suna ruwa adilu ruwa adilu mai rigar ruwa adilu mai rawanin ruwa wa tarwa la ilaha wa illallah ka shekara da ni subhanallah wa tarwa duk gaba ne waka kan taso ko doganta kuma sai wallahi take za a da kuma ana ruwa to wato mu yara sun ba san mu ake nufi halilin ba ita ko tana nufin halilu annabi ibrahim ka kan manzon Allah eh ruwa halilu ruwa halilu ma'ana Allah ka ba mu ruwa dan halilu domin shi ne za mu ga mu gaba da shi dan annabi ibrahim din mu je da ke sai ga yi ruwa mai rawa da ruwa sai kuma ruwa ke sako ka ba mu ruwa mu sha shi ne abin da ake nufi a cikin waɗannan abubuwa to ka ga abin da wani ba zai iya ba to ka jare kawai sai dai ka iya naka kawai da muna godiya shi wasa duka wanda ya ce yaban waɗannan bayan Allah waliyai shine ja- ja- jarabi na dukkan alhaini baki daya wa hafizan kuma abin mai kiyayewa min jami'il murabati daga abubuwa masu cutarwa ke ta ambatan shehu tijjani ko ke ta ambatan shehu ibrahim zafaɗi ne kuma jarabi ne gashi a littafin shehin fikihu shehin shara kuma shehu hakika shehu malika la baka ilaha illallah gashi ya faɗa don da haka yana cewa wato ainihin a abatuhu na godiya Allah hafda godiya hafda hafda godiya godiyar da man alima annal farar da yadi godiyar wanda ya tabbatar ya san rahama daga Allah take tana hannun ubangiji a wanda yake godiyar amma bai sanya abin yake ba yace to ni sho ta daga banga na san cewar godiyar da nake wa Allah ta sani cewa rahama tana gon Allah yi mana yace to muna gode masa yudi man man ya shawo Allah yana ba da baiwa ga wanda ya so min al mahalukati daga cikin halittar sa baki daya ala mani alima ba babu wanda ya sai hana daga abin da Allah ya bayar bawan sa min al mawahibi daga wato ainihin baye baye na alhairai alhadiyati wanda suke boyayyu wal jaliyati da kuma wanda suke wato ainihin da wato ainihin ta bayyane idan Allah ya bada rahama ta fili ba wata zai hana in ya ba rahama koyi ba mai hanawa kamar yadda shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa irin waɗannan abubuwa da suna cikin alƙur'ani da girma wa ashkuruhu na gode wa Allah alama man da bihi alaina a bisa bai wanda ya mana min almuwazabati daga alhairai ala ta'allumi na sanin wato ainihin neman ilimi wata alimi da kuma wato ainihin sanar da ilimin bi sa'ati a cikin sahoyi wal awqati da lokuta shi abin da ake cewa sa'a kamar awa awa kenan shi ne awa ɗaya awa biyu waɗannan kenan lokuta kuma su ne dare da rana dare da rana ba zai haka ne to shi ne abin da shehu kafan da yake rufe a da wani auƙati da wato ainihin lokatai wa za mu la sabati qira'atul qur'ani da kuma da zumta da muke na karatun alqur'ani mai girma wani zakari da kuma zikirai na annabi ka tijaniya da sauran zikirai dai da'awati da kuma kira wa'azi kenan ko kuma addu'o'i duka sunan su daya billahi a cikin dare wal gadawati da kuma safiya wal ashi da maraice was salatu was salamu ala afral bariyati salati da amince tabbata bisa kayan halitta sayyidina muhammad bin abdullahi shugaban mu muhammad dan abdullahi shafi'il kainati bi sitan halitta baki daya al mursal rahmata abin aikowa da rahmar allah في العرب أفجك أطوى السماوات لسمي وعلى آله صلاة تمتك على يرسى وصحابه إذا أفنسى وأتباعه إذا كما ما سبن مرضى الله إلى يوم اللقاء حتى زوى رادر كموالش والممات حتى زوى مطوره ورضي الله عن خطب الأولياء الله ubangiji ka kara yarda ga shugaban waliyai shine shehu tijjani kasamin auliyai sakamakon waliyai wato alfada da su ne masu girma wa mumitu kuma shi ne yake musu madadi waliyan yake daga su yake musu tari yake kwaranyo musu bil gulubil fagirati daga ilimai masu kwaranye min al-qamarati tun daga halara sai ya biyo ta hannun shehu tijjani shi kuma sai shayar da waliya sai shayar da su wasani yake shayar da su min al-azali tun daga azal ila ma laysa lahu nihayatun sun tafi a ban cewa tijjani ke shayar da waliyai farki zuwa abin da ba shi da kashe wanda duk kaji ya ce ƙarya ne to ba waliyi ba ne ba ya cikin su eh ba ya cikin su amma wanda kaji ya ce to shi waliyi ne domin yana kare ga shehu tijjani rabbi Allah ta'ala anhu to yana cewa shugaban mu sayyidina shugaban mu wa shehina kuma shehin mu Ahmadu shine Shehu Tijjani bin Muhammad dan Muhammad Shehu Tijjani sunan mahaifinsa Muhammad a Tijjani yau kabila su kenan dangin mahaifiyar Shehu Tijjani su ne wato kabilar Tijjanatu Tijjanatu kabilar kenan Zilbarakati ma'abotin albarka Shehu Tijjani da falan lahu bihi jami al-khairat alat Allah ya amfanar da mu baki daya albarka Shehu Ahmad Tijjani ومن علينا بدوام المصاحبة ألا يمحقنا جمود دوام الأبواب Allah mai iko ne ala kulli shay a bisa dukkan abin da ya so eh wato ainihin wa musibati awati kuma Allah mai amsa addu'a ne ga addu'a da bayan su suka yi Allahumma salli ala محمد عبد سيدنا ما أمرنا بالخاتم لما فرجنا فرج من الجلال إلى خالق المستقيم وعلى Ubadu, shi wasu halaka wanda ya ce bayan wannan, a ba mu da mu wani barakun insha Allah ta'ala. Wannan littafi abin albarka ne ya zai tattaro alhairai da muka tattara shi a ciki, za a samu alhairi a cikin sa insha Allah ta'ala da ya sirati shekina a cikin tarihin shehunmu wa imamina kuma limamunmu al-qudubul maktum shi ne kudubi abin koyewa daraja wanda ba a san waye shi ba kuma za a sani ba وشو تجاني كده والفرسه المخصوم نعم وما فرسه تفيا وتشيني دو دو دو نولي ما كده أبو بوي ودرجة عن الأفضل وتأجي مصر كناية البنية أبو الأفضل سيدي شو جمانا أحمد شيني ميسونا أحمد بن محمد بن محمد التجاني كبيرة تجانته فكان الله من بحري الله يشاهد أبو لكوتي شيخ محمد التجاني ya sanin awani da mafi girman kwarewa ne wata baituhu gayatul amani na ambaci wannan littafi gayatul amani cikakken wato samun alhairi na abin buri yi sirar da sayyidi ahmad tijjani cikin tarihin shugaban mu shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa aqulu mustahina lillahi ina fadin ina mai neman taimako ga Allah subhanahu wa ta'ala mutawakkala ina mai dogaro alaihi zuwa gare shi mutadiya na mai farawa da nasabin sharibi da nasabihi sharibi da nasabar shehu tijjani madaukaki wa huwa sayyidina shine shugaban mu ahmadu shehu tijjani sunansa ahmadu bin muhammad sunan mahaifinsa muhammadu ibn muqtar shi kuma dan muqtar bin ahmada dan ahmada bin muhammad dan Ah- dan muhammad bin salim dan salim bin idi dan abul idi bin salim dan salim bin ahmad dan ahmad bin ahmad dan wani ahmad din bin ali dan ali bin abdullahi dan abdullahi bin abbas dan abbas bin abdul jabbar dan abdul jabbar bin idris dan idris na daya bin idris dan idris na biyu bin ishaqa dan ishaqa bin zaid al-abidin dan zaid al-abidin bin ahmada dan ahmada bin muhammad dan muhammad al-mulakab bi nafsu zakiya wanda ake ce masa muhammad nafsu zakiya بن عبد الله الكاملي شو تجارنا عبد الله الكاملي بن حسن المثنى دار سيدنا حسن نبي بن حسن السبيلي دار سيدنا حسن زيكا النبي محمد بن علي دار سيدنا علي بن أبي طالب دار أبي طالب بن سيد واتو من سيدتنا فاطمة الزهراء daga sayyida Fatimatu Zahra radiyallahu anha Allah ya kare ta gare ta bint sayyidul wujud bukati shek tijani kenan subhanallah eh yar shugaban halitta da Muhammad wani bidatu shuhudi kuma shine alqibla ta shuhudi sayyidina shugaban mu Muhammad annabi Muhammad bin Abdullah dan Abdullah Rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ummuhu mahaifiyar shehu tijjani a sayyidatu Aishatu sayyidatuna Aisha ita ce shugabar mu sai da Aisha bint sayyidil tadili yar shugaba ne girma abi Abdullahi shine abi Abdullahi sayyidi Muhammad sayyidi Muhammad bin Sunus dan Sunusi at-Tijani shi ma ba Tijani dan kabilar Tijani take nan al-Marawi wato ainihin mutumin Marawi kabilar su ne wannan zama shehu na shehu mu ya tsara wannan waka inji shehu Sani Kabanga yace shehu mu ومربينا وانتني تربية الأذكار أوجلها الخاص إبراهيم كولن شيني الخاص إبراهيم كولني شوف إبراهيم إياب نشوف ذلك أفضل شيء أوجلها تربية gaske da shi ne farkon wanda ya fara usuli din Najeriya shehu Salika Banga a wajen shehu Ibrahim da shi da shehu Mansu Jani Zangon Gwani Ibrahim eh kwanan sa uku ya usuli shehu Mansu Jani kuma ya biyo daga baya da shi ne ce shehun mu warabin mu kuma alkawalin yi mace mun tauna to shehu ya yi waƙi wannan tsasan nasabi wannan nasara ta shehu Tijjani في أمزيته تجن أمزية فقال يتي نفعنا الله به الله أفعنا له البركة شيخ إبراهيم دي شو صادق أفعنا آلي شيخ eh wa masana kuma Allah ya kashe mu ala hudbihi abin kafar shehu ibrahim Amin.
eh shehu ta da kama ne da Allah ya kashe mu ala kafar shehu ibrahim to ga tafsira ta ta amshe ta in mun yi ta idan mun tuka ba su ko goma ba sai mu yi addu'a eh gashi na eh mata sunu sunu kala auliyahu wasti haula guna da eh kamati dahu eh mata sunu sunu kala auliyahu wasti haula guna da eh kamati dahu eh mata sunu sunu kala auliyahu wasti haula guna da eh kamati dahu sunu sunu kala auliyahu wasti haula guna da eh محمد عبده محمد فتحا ثم مقدار أحمد الفيداه وتسمو سمو كان أولياه فليك ابتداه ثم من بعدهم محمد فأره نظرا عن إدراكه البصماء وتسمو سمو كان أولياه وانتهاه لولادته عالم حسنه أمري بأمري عالم أحمد لهم نعماء وكان أولياءه وأنبياءه لولانا ليكرم آتي أيضا لأحمد بن علي نجل عبد الإله ليم الولاه وكان أولياءه وأنبياءه لولانا ليكرم آتي أيضا لأحمد بن علي نجل عبد الإله ليم الولاه وكان أولياءه وأنبياءه لولانا ليكرم نزل أباس نزل أخي الجبار ثم إدريس تاب فيه صلاه ثم ترى أولياءه وأنتهاه المنال ليك ثم إدريس ثم إسحاق منهم وعلي وأحمد نجباه ثم ترى أولياءه وأنتهاه المنال ليك ثم منهم محمد نزل عبد الله أمري ذلك أمهم ورماه أولياءه وأنبياءه لولا لديكم ثم منهم محمد نجد أمد الله أمر ذلك ربكم وأمره أولياءه وأنبياءه لولا لديكم أبن هذا هو الهمام المثنى نجد فرد من دونه الجوزاء أولياءه وأنبياءه لولا لديكم أبن هذا هو الهمام المثنى نجد فرد من دونه الجوزاء ثم شيء المعاد مثل أبي طالب أمري ذلك ربهم شرفاء حتى تعرف وتلهما إليه خير غير فيصدق الانتماء وكان أولياءه وأنبياء لولا لديك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما yace Ahmadu Shehu Tijjani sunansa Ahmadu asalahu Muhammad Fataha asalin sa sunan mahaifinsa Muhammad Fataha shi Muhammad ne mahaifinsa amma mun da ya farko Fataha ake asa ma marufa Allah Muhammadu haka kuke ce masa sun ma kwamfataru Muhammadu kuma na kwamfatar Ahmadu shi kuma ba fara dan Ahmad al-Hidawu mai yawan kyauta sun ma ne ba da Muhammad Fakharu sannan kuma sai Muhammad Fakharu yana cikin kakanni shi wa Tijjani kasarar ake da rage rubuta mamu kai manya manyan waliye sun take ta daga wannan rukar matsayin wannan kakan da shi wa Tijjani Salimu shi wa Tijjani dan Salim asaluhu Abul Idi shi kuma asalinsa shine Abul Idi dan Abul Idi Amri shi ya ce na rantse da girman zatin Allah salimu shi kuma salimu ahmadu dan ahmadu ne lahum na amahu gaba ɗaya limomi sun tabbata ga kakannin shehu tijjani fati aiban bi ahmadu bin ali ka zo da wani ahmadu kuma dan aliyu wanne tuwana tabbatawa ko suka ce dada eh aiba yace dada ka zo da kuma wani wato ahmadu dan aliyu nasir abdullahi dan abdullahi ni'mal wilayu ma dalla da wannan jeri na kakannin shehu tijjani نزل عباس يشوف جان دان عباس نزل عبد الجبار دان عبد الجبار ثم إدريس صنع إدريس نزل لا وفي صنعه كي يبونا يا إجادي أسجن يمن كاكن نشو تجاري ثم إدريس صنع دان إدريس نبيو ثم إسحاق صنع دان إسحاق منه إسحاق ينا سجن كاكن نشو تجاري وعلي كما دان علي وأحمد الجبار دان أحمد أن الجبار دك ودان الزابة بمبايني ثم منهم محمد صنع نبيو صحبه محمد نجل عبد abdullahi shehu ta jana abdullahi amri na yi rantsuwa da girman allah zarkaunu waɗannan manyan waliyai ne hum kuma ba ce dai su kora mabu manyan mutane ne asalin hasa asalin shehu tijjani huwa kumamul musanna dan mai yawan himma hasan na biyu jikan manzo allah na biyu eh da zarce din shi kuma hasan ta hasan jikan shehu tijjani jikan rasulullahi min dole yin tawzaru kai tawaru wannan tawzaru wacce ake cewa kaza da yaya Gaske.
ta kasta tawzaru ni kanta wallahi bata kai sai da na hasan ba shi kan manzo Allah kuma kakan shehu tijani kuma shehul ma'adi sannan kuma sai shehin makoma baki daya na zana abi dalibin shehin makoma shehu sai da na ali kenan shehin makoma baki daya eh da zana abi dalibin dan abi dalib akwai shehu ya ce na yi rantsuwa da girman Allah zalikaumu waɗannan mutane da kaji na faɗa hu shura fahu baki dan su bi sharimai hatta dali su bar da kuma ilayi khairu khalqin fa yusbitul ittiba'u wannan abu da kuka ji mun faɗa annabi Muhammad ne ya tabbatar wa da shehu tijani haka ya tabbatar mar da wannan nasaba ta ba ba wa sallallahu da kan manzana 26 har kan da sallallahu alaihi wasallam su ne ta kanin shehu tijani kuma ana ce masa sharifi sharifi ala wasanan bai taba amsa sharinta ba sai da ya ga kakarsa wanda baya karya ya tambaye shi ce ya rasulallah ya matsayi na yake abunka ana ta ce min sharifi sharifi ya nake abunka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa anta wani jibanta anta wani jibanta anta wani jibanta shi da yana waje a wani wani ya ce wallahi duk duniya ba sharifin da yake da garanti shi wata jaki domin shi ya annabi ne faɗa ma Gaske.
gudun fi ne baki da baki ya ce min yadda ba wani sharifi da nake kare ba ya ma wallahi ba wanda yake da tabba da garanti shi wata jaki da shi a nawa wanda ne faɗa ma tabbatar wanda na faɗa ba saboda haka alhamdulillah muna godiya ga Allah kamar yadda muka ce za mu tashi karfe goma to alhamdulillah za mu yi addu'a saboda kada a matsa mutane ko san goma fa sha ɗaya ne goma sha ɗaya lokacin zafi ne yau ku saboda kada a matsa mutane Allah ya kuma gobe sai mu dora amma da zo da wuri za mu yi jawara da wuri sai mu dora ko da gobe ya dan wuce haka duk kuma shi kenan tunda karatun zai ta budewa kuma a shautin jana haduwarsa da manyan waliyi insha Allah wa ranar hadama mun ci irin gwagwarmai da yi da haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da dariƙa da manzo Allah ya bashi da zaman da yi a wajen Muhammadu al-Kurdi ya dauke shi a matsayin shehin sa to daidai baro da insha Allah gobe zuwa TV to din za mu nan tattaba abubuwa Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu